أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحال العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda ya wata na jima'a akhir iya da kwanaki 28 watan shida a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu hijira yau shekara 1444 yau kuma ya yi daidai da 21 ga watan 1 liladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mulaiya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin muna aka ɓa'ul musalli kusakuran masallata na alhafiz muhammad siddiqin mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a darasin da ya gabata karatu ya tsaye da mu a ƙarshen magana kan israf filma ɓannatar da ruwa yayin alwala mutum ya samu ruwa ya dinga ɓarnarsa a yayin da yake alwala shi ma shari'a ta yi bayanin hakan bai dace ba abu ne ba mai kyau ba tunda mun ji irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala da dake alwala da mudu kuma yake wanka na shari'a da sa'i duka hadisi ya gabata a karkashin wannan ko manzon Allah ya ce hatta a cikin ruwa ma akwai almubazzaranci kada dinga tamfarin dinsa dan an gaishe available haka to hakan ba daidai bane a shari'a to a karkashin wannan gaba muka tsaya yau kuma insha Allah za mu tashi a gaba ta gaba a nukuta ta tara shine karahiyatul kalam fi asna'il wuruf a shafi na 20 daidai wannan kuma shine darasin mu na 14 a wannan littafi kafin mu je kai sai akwai wani bawan Allah ya turo tambaya a wani bawan Allah ne yana tukin mota sai Allah ya kaddara ya bige wata mata da da yar jagoranta irin masu bara din nan to sai Allah ya kaddara gaba ɗaya biyun suka mutu kuma a lokaci da to shi ne ke bayanin cewa ya zai yi kafarar azumin bayan ya je kuma sun gama magana da waliyansu da al'amari ne ba na ganganci ba fafawala wa Allah sun yafi to sai ce magana kafara ya zai zai kafara guda ɗaya ne ko kuma a guda biyun zai hakika duk wanda ya yi kisa irin wannan sanadiyar kisa ta zo ta hannunsa na tsautsayi ba da niyya ba to ko mutum goma ne suka mutu dalilin ka to kowa sai ka mai kafara sa ita kafara kowace rai ba wai kowane haɗari ba ne kowace rai ce kuma rannan ko ba na musulmi ba ne sai an masa kafara ta azumi tun da rai ne da allah ta ya halicce shi saboda ka kowa daga ciki sai ka mai azumin kafara Allah ta'ala ya baka ikonni kuma Allah ta'ala ya gafarta musu mai tambaya na biyu iya tambaya game da cewa malam bara a wata watan gobe watan rajab kenan Allah ta'ala ya hore mun wani kudade da sun kai nisalin zakka to ina nan ina juya su ina kasuwanci wanda in Allah ya kai mu wata ne kamawa din zan yi lissafi na fita zakarsu to a farkon watan nan sai Allah ya kawo ta jarrabawa ta gobara ta kone kusa rabin jari gaba daya to yaya wannan zakat tana kai na ko ta kai har sai in watan ya zagayo abin da ke hannunka bai kai misali ba zakka akan ba amma har in watan ya zagayo dan abin da ya rabu kuma ya kai misali zaka fada zakka amma har in watan bai zagayo ba kuma abin da ke hannunka bai kai misali ba wani zakka akan shi haka Allah ya kaddara ma ko muna fatan Allah ta'ala ne ya bada alkhairi ya mayar ma kafin baɗin kuma ka sake fidda zakan Allah ta'ala ya kai Allah ta'ala ya mana jagora kai tsaye insha Allah za mu tashi kamar yadda na faɗa wani buɗa ta tara a shafin littafi na 20 daidai malik ke cewa a karahiyatul kalam fi asna'il wudu karhanta yin magana a lokacin da mutum yake alwala a ce lokacin da ka fara alwala har ka gaba ba za ka ce a kowa komai ba ka yi shiru da bakinka to wanda suka yi itikadin wannan iya cikin shari'a to kuskure an halatar ma ka yi magana amma abin da ya dace ba magana ta haramci ba a alwala ba a azumin magana an fahimta ba za a ce haramun ba ne in kana alwala ka amsa wani sallama ko ka nusar da shi wani abu da yake tambaya ko ka yi tsawa an za a yi wani al'amari mara kyau duka wannan ba a hana ba kuma shi magana ta haramci a alwala da ba alwala ma haramci inda ya shari'a ta haramta magana to ba ma cikin alwala ba a kowane yanayi ma wannan magana ba ta halatta ita ba to sai ma da yake cewa wal ba'du wa ansu daga cikin musulmai yazunnu anna al kalam suna zaton cewa yin magana fi asna'il wudu makruh yin magana a yayin da mutum yake alwala kamar an karhanta haka kamar shari'a tana kyamar wannan wa minan nasi man yazhabu ila tahrimi daga cikin wa'ansu ma daga cikin mutane akwai wanda suka tafkan cewa haramun ne ma gaba daya والكلام في أثناء الوضوء مباح مالتي مغانا wacce ta dace da shari'a kayi ta a yayin da kake alwala wannan halalci ba wani haramci kanta walam yurid fi sunna ma yadullu ala mali yace ba a samu wani abu a sunnance ba wanda ya nuni zuwa ga hana magana a lokacin da kake yin alwala malam yakun fihi yagiba aw namima aw ma naha anhu islam min kalam sai dai maganar in giba ce ma'ana cin naman wani ko namima ko an namimanci ko maganar da musulunci ya hana a yi ta kamar maganar basa ko zagi ko cin mutunci ko abin da ya kama da wani to wannan ba ma yanayin alwala ba haka ma haramun an fahimta musamman wannan gaba ta kansu da malami ya nuni a kanta giba au namima yanzu wa'ansu suna alwala ma amma suna giba wa an suna alwalama amma kuna annamimanci kuma shi annamimanci kada'an Allah ta'ala iya azabar wuta da shi matakar ba tuba ba hadisi ya ikanta da manzala ke ta la yadkhulul jannata namam dukkan annamimi bai shiga zai a shigar da shi wuta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annamimanci shine yawo da magana ta batanci tsakanin al'umma ka dau maganar wannan ka kaiwa wannan ka dau wannan ka kaiwa wannan kai rikodin a can ka kaiwa wancan ka yi bidiyon wani bai sani ba kai ba wancan wanda shi ne an da nimanci asalin an da nimanci kira wanda din mai yin wannan matukar bai tuba ba to akwai azaba ta najeriya kuma tuban sai ka je ka nemi afuwa ga wanda kai wa gulma wani shedan faran nan ya ya ya yaudare ni ya ja kafa ta wallahi na dan yi gulman ka da Allah ka yabe kai kuma ka yabe karka ce a wallahi ba zan yabe ba a'a ba haka yake ba kai ma suka ce Allah ya yabe mana wasu malaman sun ce sai an yi haka wasu kuma sun ce idan hakan zai buɗe ƙofar ɓarna ya ce dama gulma ta kake ko aini da kai shi kenan to har inda akwai yiwuwar ɓarna ta buɗe bayan ka sanar da shi to ya ishe kama ka tuba kai isi gifari amma har in mutum ne mai wayayyen kai halin sunna wanda ya fahimci rayuwa da addini za ka iya sanar da shi shi ɗan ya ja kafa ta wani wallahi da na ɗan yi gulman ka da Allah mai yabu juna shi kenan kar kuma ka je ka dinga cewa wallahi wani ya mungul to kai ma ka yi kenan wani har gida ya zo bai ya ban hakuri wallahi to kai ma ka faɗa lawara ne saboda ka ba a yi saboda ka gulma ta zama to kamar ruwan dare yanzu wanda sai illa mar rahim Allah da giba kuma ita giba hadarin ta kone aikin lada take cin nama mutum kenan mutum ana tare da shi ya tashi zai je gida ko yau bai fito kun aiki ba ko bai fito masallaci ba ko bai fito kasuwa ba a kafa dabar gulmasa bayan to wannan hadarinta har ya fi annan limancin ba tunda ma'aikin Allah ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina ita giba hadarinta ma ya fi na zina hadari a gun Allah subhanahu wataala to ga wannan abubuwa guda biya kamata mu takakon da su kuma kamar ajiya da muke faɗa cikin kutuba ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa iya daga cikin sharrin da shine yake wa mutane a yau ya kankantar musu da aikin zunubi mai girma ya hana su ganin girma su a zuciyarsu kamar giba din da annabimanci wa an suna ɗauka ba komai bane dan na ce kaza komai a ciki wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim suna zaton abin dan kankani ne kuma nan abin Allah iya da girman laifi daga cikin sharri shi dan akwai wannan ya hana ka ganin girman laifi a zuciyarka kana ganin dan dan wannan kuma dan nayi kaza menene a ciki ai ba ni kadai nake yi ba to wannan tarko ne da shedan yake wa al'umma suke fadawa Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana bakunan mu kuma ya tsare mana mutuncin mu gaba daya daga cikin magabata domin kiyaye harshe an ce akwai mutumin da sai ya kirge maganar da yi a sati gaba ɗaya daga juma'a zuwa juma'a har in ba karatun qur'ani bane ba zikiri bane ba tasbihi bane in dai magana ciki da wani wallahi akwai magabatan da suke kirge maganar su a sati gaba daya domin tsoron kasu shiga cikin mutuncin wani don tsoron kasu fada gulmin wani tsoron kasu fada cikin gibar wani akwai ɗaya daga cikin magabata kame da alƙali iya zai ke ambatawa cewa idan da ya ji haɗarin giba da gulma to idan ya zo cikin mutane sai nemi wani duwatsu sai jefa a bakinsa ana ta magana ba zai ce ku ya zama kurman da gangan to dutse a bakinsa bayan da za a yi magana hidi in zai yi sallah ko zai ci abinci ko zai wani ba sai ya fita amma in dai cikin mutane ya zo to ba za ka ji ba za ka ji magana shi domin tsora cewa bakin sa kar ya furta abin da zai ja masa bala'i a gobe kiyama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai yiwuwar bawa zai furta wata kalma guda daya la yatakallamu bi kilma la la yura habalan ma'aikin alkice baya ganin wai wani abu ma ya faɗa mai girma to wannan kalmar sai ta ja mai shekara saba'in a wutar jihar shekara saba'in irin ta lahira ba wa inna yau mai inda da daga kalife sanadi mai mata hudu kwana ɗaya lahira shekara dubun duniya ne kwana ɗaya a lahira to sai ka yi shekara saba'in irin ta lahira idan ka furto ta kalmar da allah ya fishi da ita kalmar kwaya ɗaya saboda ka mu kiyaye musamman a wannan zamanin na siyasa a dinga gulmace-gulmace a buga waya a yi wa wannan magana a zo a samu wannan a faɗa masa aisuwa na sun yi kaza aisuwa na kaza suka yi an yi kaza ba ruwanka riƙi ra'ayi ka zuciyarka in ka mai da ita siyasa shiga a ita yawon neman zaɓe da kai ba matsala ba amma ka kiyaye harshenka ka kiyaye gulma gulma ko ta makiyinka ce kai wallahi sai Allah ya kwatar mai yakin salaya kuma haƙƙin kwatar da ake da ladan ka za a biya shi ba ladanka na sallah ladanka na azumi ladanka na zakka ladanka na aikin haji da shi za a ɗauka a biya wanda ka gulmata a duniya tunda a lahira ba naira ba dala sai lada da alhassanatu wala sayyi'at mazalaji idan ladanka ya kare da za a biya ba sai a ɗauka kuma zunuban wanda kai gulman su a dinga ɗora ba kaga hasara ta kai hasara ai kai wa mutum azumi kai masa sallah da mai aikin haji ko akan gulma wannan hasara ta kai hasara Allah ya tsare maliki cewa fa'ida wa amma ma ya sadillu biyi alamun ilkalamin da loro amma abinda ake nuni da shi wajen hana yin magana yayin alwala min hadisi abdurrahman binu albailamani hadisin abdurrahman bin bailamani kale ke cewa ra'aitu usman bin affan jalisan bil maqa'id naga usman dan affan a zaune a wani gun zamansa ya tawadda iyayin alwala famarra bihi rajulun sai wani mutum ya zai wuce ta gaban shi fakala ya wafa sallama alaihi ko sai shi wannan mutum ya wa usman sallama ya ce assalamu alaikum falam yurid alaihi usman bai mayar masa da sallama ba hatta iza fara ga min wudu'ihi har lokacin da usman ya kammala alwalarsa summa dakala li masjida sannan ya shiga masallaci fa waqafa ala rajul sai tsaya kan wancan mutumi da ya wuce ya masa sallama bi amsa fakala usman dan afane ce lam ya'ni lam yamna'ani an aradda alayka babu abin da ya hane ni akan na mayar maka da sallama illa anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ni dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda duk wanda ya alwala summa lam yatakallam sannan a cikin alwalarsa bai wa kowa magana ba hatta ya kulu ashhadu Allah ilaha illallah hasi da ya kammala ya yi wannan zikirin na kammala alwala sai yake cewa gufira la kuma bai da wudu'ai an gafarta masa abin da ke tsakanin wannan alwala da wannan alwala an bayyana to sai malik ke cewa ko da zaka ji wannan hadisin to fa haza hadisun da'if hadisi ne mai rauni fi muhammad bin abdurrahman bin bailamani akwai muhammad bin abdurrahman bin bailamani mujma'un ala da'afi malaman hadisi sun hadu akan cewa shi da ifi ne qala al-bukhari muhammad bin isma'il imam al-bukhari wa abu hatim da abu hatim suka ce munkarul hadis shi hadisansa ana kyamarta su ba a karfa an fahimta fala yasihul ihtijaj bihi baya inganta ka kafa hujjar irin hadisansa an fahimta ai kuma ba wannan hadisi an ce alwutu'u ila wudu'il mukaffiratun ma bainahunna haka nan as-salatu ila salatin mukaffiratun ma bainahunna idza tunibal kaba'ir tsakanin wannan sallah da wannan tsakanin wannan juma'a da wannan tsakanin wannan ramadan da wannan tsakanin waccan umara da wannan duk abin da ke tsakaninsu to zuwan ta biyun ya kankare abin da amma manzon Allah ce matakar ka guji kaba'irai matuƙar kaguji ka ba'irin su in ta ji ta libu ka ba'irin matun hauna anhu sai Allah ya ce nukaffir an kum sayi aji wani rikirkun mudukalan ko madakalan kalima in ka guji manya-manyan zurubai to ƙananan duk Allah zai yi wanke fiskar da ka yi alwala mazan Allah ce duk zunuban da ka ɗauka da fiskar ka kawo wanke su idan ka zo wanke hannu haka idan ka shaƙi ruwa ka face haka idan ka wanke ƙafafu haka duk kafin ka gama alwala ka fita daga zunubanka matuƙar amma ka guji kaba'irai kun san ƙarya tana cikin kaba'irai ba giba tana cikin kaba'ir annalimanci ya cikin kaba'ir ƙuntatawa mahaifa iya cikin kaba'ir zalintar matarka ta aure iya cikin kaba'ir zalintar makota da rajin zaman lafiya da su iya cikin kaba'ir to yawa zai guja kaba'ir yanzu kuma sai ilamar rahimallah kawai ilamar rahimallah ya sa zurban suna nan ba sa wankuwa fama ake ba sa wankuwa domin cakudar mutaka da kaba'ir yayi yau kaba'ir zunubi ya baibaye al'umma ya sa ƙananan ma ba sa fita gaba ɗaya ballantana manya in aka sake kuma aka je lahira da su wuta ce za ta wanke su a wannan shi ne gaskiyar magana ke Allah ta'ala ya gafarta mu Allah ya yi mana to wannan hadisi malam ya ce hadisi ne da ifi wanda duk malaman hadisi sun ce munkarul hadisi shi muhammad bin abdurrahman albailamani an ce da'iful hadis ne munkarul hadis kuma kada ku ji malaman hadis suna faɗa irin wannan kalma ku ɗauka mutane ne kamar irin mu a'a abin da suke nufi da irin wannan maganganu nasu musamman malaman hadisin Allah ya musu gafara idan mutum iya matashi a cikin addini wanda ake masa kyakkyawan zato iya da kaifin hadda an fahimta ba wani uzuri da za a hana a karɓi hadisinsa to iya nan a wannan yanayin ana ta karɓar hadisi ana ta karɓar hadisi daga lokacin da ya tara iyali ya fara rafkanuwa ya fara ƙabli da ba'ada a sallah to sai zai karɓar hadisinsa an gane da kyau domin ƙwaƙwalwa ta yi rauni ta shiga amma da rukon abin da yake baya mantawa ko misali mutum iya zaune lafiya ba nauyin kowa a kansa ana karɓar hadisi ana daga zara an ba shugabanci sai a daina karɓar hadisinsa domin an ɗora masa wani nauyin da zai shagaltar da shi game da hadar hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma an ce wani daga cikin ɗaliban hadisi ya je wajen wani malami zai karɓa hadisi sai ainihin ya ga malamin ya fito da wata ƙoƙo ƙwarya iya ƙoƙarin kama wata akuya ta fito daga gidan shi sai ki nuna mata ƙwaryan kamar ta zo da abinci a ci to tsaye ba abinci cikin ƙwarya so yake kawai ta zo ya kama ta da ta zo ya kama ta sai ɗalibin ya leƙa ya ƙwaryar mako ya ce to tun da mutumin nan ya yi yaudara akuya ni ma zai iya yaudara ta ba zan karɓa hadisin sa ba to da irin wannan ba zai ce mun karol hadis ko da'if kar ka ɗauka irin ka ne an gane ko wanda kullum sai ka yi ƙarya fiye da cikin cirbi to ba irin ka bane waɗannan mutane fara ai wannan bayanin a gane wada da ifi ne wada ba a karbato irin wannan dalilin ne ba ba irin dalilin ka ne yanzu wani wallahu ta'ala nukuta ta goma wujujul ha'i daga cikin kusakuran da wa'ansu daga cikin ma'alwalata su amma masallata suke yi musamman mata a sanya wani abun da zai zama ha'i ya shiga tsakanin fatar da taɓa ruwan alwala'i a fahimta a shafa wani abu ko a damɓar wani abun da zai hana ruwa taɓa fata ne yi ne wujudul ha'i wannan kuskure ne ku dinga kula da matanku ko ‘ya'yanku ba da mata giddan ɓararren ɓararren da suke in dai har zai hana ruwa ya taɓa fata to haramun za ta dinga yin sallah ba ta da alwala an fahimta wa hadal qata'u yaqau fihi mu'zamun nisa malai ce wannan kuskuren da yawa daga cikin mata sun afka cikin sa inda ma ya da'ana ala ajsadihinna ma yaqulu bainahu wa bainal ubayna wusulil ma'in yayin da suke daddabar abubuwa jikinsu wanda zai zama shamaki ruwan bai isa ya taba fatar jikinsu an fahimta to wannan abu ne wanda kaɗan ɗan alma haramun ne in dai za a sa wani abin da zai hana ruwa ya taba fata wanda wankewar alwala ya zama wajibi abun a wanki to duk abin da aka sa in dai ba na larura ba ne aka sa dan ado ko dan yayi kuma ya hana ruwa taɓa wannan fatar to haramun ne idan an yi alwala da irin wannan yanayin alwala ba ta yi ba kuma an yi sallah sallah ba ta yi ba sai ma da yake cewa ka waza idila'il abfa wa shama wa ma ya ku maqamu da irin abin da suke jam'arawa a farce ne ya sunan sa ba to jambarsa ku to irin sa ne kusan kala kala ne da wani da wani musamman a zamanin nan sun zo da yawa to duk abin da za a jamfara a farcen nan har ya hana ruwa shiga tsakanin farcen da fata to iya cin abin da mali ke nuni a kansa an fahimta shi ne abin da ke dila al'afa abin da ke ake rina faratu da shi ake kente faratu da su wa ma ya kuma makamu da duk abin da zai tsaya a madadinsa an fahimta ko ma ba jamfarcen ba ne in dai zai aiki irin na jamfarcen to a gummace wacce za ta yi alwala ta yi sallah haramun ne fa inna zalika yubdilu wudu'a sanya irin wannan abubuwa iya bata alwala ijmalan illa ma kana li darura sai dai in abin da aka sanya na darura ne mislul jaba'i kamar bandici mutum ya ji rauni a hannu ko ya ji rauni a fiska ko a goshi a nade da bandeji to wannan larura ce ba matsala ko kafar sabon da ake wankewar alwala ya ji rauni a inaɗe da bandeji to wannan ba matsala wannan larura ce shi ne misirul jaba'ir inda kasri wa tuhila aba a yayin da kafa ta karye ko aka samu rauni a gaban alwala wa gairiha da waɗansu waɗannan min almawani daga cikin abin da zai hana ruwa taɓa wannan wa amma launin wa amma launin abun launinsa abin ba zai hana ruwa ya taba fatar ba launi ya ba da kara in je launi ne shi kadai ka kidabul hanna kamar sanya lalle lalle ai ya ba da launi ko ko ya ba da launin ja ko baki misali to nau'in painting da lalle yake bayarwa to ba matsala game da alwa an fahimta shine yace ka kidabul hanna wa ma yaqum maqamuhu فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء sanya lalle ba lalle ba ake cewa wasu akwai abubuwan da suke zuwa yanzu ba lallen bane an fahimta amma lalle dai da za a sa lalle kafar mace ta yi ja ko a sa wani abu ta yi baki misali to wannan inda shi kadai ne ya rina gun ya yi fenti wa gun to wannan malamai sun ce bai matsala ne amma abin da za a dambara ya hana ruwa taba fata to wannan shine matsalar dinkicin na cutar da abu tana ba قال النووي امام النووي cikin rawdatul dalibi nake cewa walau tashakkaqa rijlu da a ce kafar mutum za ta tsare faj'ala fi shuquqiha sham'an aw hanna a tsage wanda kafanka ta yi tarauni ko wani abu makamancin wannan a yi magani da lalle ko abin da yake kama da shanshan bare wajaba izalatu ainihi to idan za ka yi alwala gunda aka cinkusa abin to wajibi ne a kawar da shi a bar alamun tsawo yanzu misali kafarka ce ta tsari a fahimta to sai aka zo aka dambara lalle abun aka lallan ba wa iya na kunshi ba kamar na magani a same shi ya yi tudu har ya rufe gun to iya nufin cewa idan ka zo yin alwala duk inda yake da tudun nan ba abin da ya shiga cikin jikin ga cikin ciwon ba abin da yake kan tudun da zai hana ruwa ya taɓa saitin fatar da ya rufe to ta tafi da shi an fahimta to wannan abin da yake rufe cewa wajibi a kawar da ainihinsa abin da ya zai hana fatar ruwa ya taɓa fatar ka amma fa in baqiya launul hanna lam yato amma in launin lallan ne kadai ya ragu abu launi ba ba dusan lallan ba launin ne ya ragu to lam yato wannan ba zai shiga alwala ba wa in kana ala qudwi idan ya kasance akan gabar alwala akwai tuhun mani akwai wani mai da zai hana ruwa ya taba ya taba jikinka fajjaral ma ala qudwi wa lam yathbut sa'auru amma idan shi man duk ƙarfinsa duk maikonsa idan an bai hana ruwa ya taɓa fatarka to wannan sa'auru abu a lura inganta amma in maikon man zai hana ruwa ya taɓa fatar sai zai gangara ta saman sai wuce to shi ma wani iya cutarwa alwala wajibi ne kafin a yi alwala ba za a shafa ba sai bayan an yi alwala ana fahimta walau kana ta ta aka fari da a ce mutum a ƙarƙashin faratunsa waskun akwai datti kun ga wannan illar irin barin faratun da kyau yadda matasa da yawa suke mutum ya bar farcen sai zaƙo-zaƙo haka wani ai kazanta ce ma ciki tun da farce matattarar da tiya to da a ce a ƙarƙashin faratun mutum akwai waskun waskun shi ne datti yamna a wasulul ma' wanda zai cinkushe ya hana ruwa taɓa ƙarƙashin farca to lalle sai hau zuwa ku alwalarsa ba da inganta ba ina mata za su ke masu barin farca na zango zango to malam ya ce alwalar ku ba ta inganta alal asa a ba samu gana mafi inganci an fahimci wannan nukuɗa ta goma sha ɗaya itikadu mashru'iyyatu tarku tanshi masallata su itikadi a ransu cewa amfani da hankici ko cawul wajen tsantsame ruwan alwala a jikinka to a ce barin hakan shari'a ne a ce yin hakan laifi an fahimta to in itikadin cewa barinsa shari'a ne ma laifi ne a shari'a kuskure tsantsame jiki bayan an yi alwala ba laifi ba ne wanda yake tsantsame jikinsa bayan alwala ake inkarin me yasa yake yi to me inkarin ne ya fada cikin kuskure dalilai da yawa sun tabbatar in kai alwala kana da bukata ka tsantsame ruwan alwalarka da an kici biya halatta kai ba wata matsala ga wani malikin cewa wa ba'adul musallin wa an daga cikin masallata ya kurkuna ta shi ba suna barin tsantsame jikinsu da an kici ko shawul haka wa ya ta ilu na fi zalika sunni ya fitar har ma kana cewa barin ba sunna ne an fahimta ka yi alwala ba ka tsantsame jikinka ba ka sunna ne ومنهم من يجعل الترك في الصيف دون الشتاء akwai wanda suke mai da tsantsane jikin a lokacin zafi afuwan a lokacin sanyi ko ma bayan lokacin zafi ke su yi da zafi amma ba za su yi da sanyi ba wasawabu ma da ce magana mai inganci annahu sallallahu alaihi wasallam warda an mutashi an rawaito manzon Allah ya tsantsane jikinsa da shawun ko abin da ya kama da wannan da ya yi alwala ko yi wanka fa'an salmanul faris daga sahabi salmanul faris allah ya ƙara yadda da salman allah ya haɗa mu da mu da shi a gidan aljanna yake cewa an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta wadda wata rana ya yi alwala a ƙabalar jubba manzon allah sai juya alkyabba sai ce jubba an ba an bayyanta sai juya cikinta alkyabbar da ya sa kuma alkyabbar an yi tare da su kamar gashin dabbobin da ya halatta a tsaka kayan sawa da su ka na ɗalai wani tana jikin mazan Allah a lokaci ba masu abin hawa jihar sai yake goge fiskarsa bayan ya yarda an bayyanta kun ga ta zama kamar wannan ta yi cif ya sa alkyabbarsa daga ciki ya goge fiskarsa bayan ya kammala alwala fa masaha biha wajen wa amma kaunu bin abbas amma fadin dan abbas Allah ya kare da shi an khalatihi maimuna maimunatu bint al-haris ne daga khalatsa yar uwar yar uwar mahaifiyarsa maimunatu bint al-haris dai daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tati ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi thawbi hina ittasala min al-jalal wata rana manzon Allah iya wanka na shari'a sai ce na miƙa masa wata tufarsa sai na miƙa masa tufarsa a cikin inda yake yin wanka farar da ku wace alayin kudul ma bayan ya gama tsantsame ruwa a jikinsa sai ya miƙo min ita an bayyanta bayan ya yi wanka ya ce tuta miƙo masa wata tufarsa sai tsantsame ruwan jikinsa sai ya miƙo masa tufar fala ya kidu illa jiwa zalika wa ibahati hakan iya nuna halal ne kuma ya halatta kai ba abin da ya hana wani ko ka yi wanka ko ka yi alwala in kana da bukata za ka tsantsare jiki gaba wanda zai hana wa annan ta shi watar ka tsantsare jikinka bayan ka yi alwala ko wanka ko ka bar shi ya ce amara ne musta wuya ne al'amura ne ne ko a juna ba wani matsala me yi karewa mara yi inkari wanda baya yi karewa mai yi inkari amma wala afdariya li ahli ma alaka ba wani abu ne ba la a cikin su abai bukata ce kawai idan kana bukata za ka idan baka bukata ba za ka yi ba shi da wani matsayi a cikin addini da yinsa da barinsa ba wani abu da ya tabbata akan wata abai tsalla qalan halafiyun hanafawa suka ce mabiya wa ne abu hanifa ko ya sunansa wasali abu hanifa ba suna bane ikiyas abu hanifa abu hanifa ya suna abu a yi ba ji ba an muka mutu kafin sati mai zuwa ba sunansa abdurrahman da abu hanifa sunansa na umaru bin sabit na umaru bin sabit shi ne sunan abu hanifa allah ya kare masa wa imamu sauri da imamu sauri wa malik da imamu malik wa ahmad bin hanbal da ahmad bin hanbal duk waɗannan malaman sun ce la ba'asa bi tamassuhi bi mandi babu laifi idan mutum ya amai da hankicin ya goggoge ruwan alwalas wani wakansa da imamu abu hanifa da imamu sauri da imamu malik da imamu ahmad bin hanbal duk sun ce babu laifi ba wani abu na zunubi ko kaucewa sunna wani hau ibada tsahara bayan hakan da abin da ya kama da wannan bayan kayi wanka ko kayi alwala bal uddahu fi durril muqtar min al adab har ma wanda daga cikin malamai a cikin littafin sa ad-durrul muqtar ya rubuta cewa iya cikin latuba tunda an rawaito manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta nan nukuda ta goma sha biyu tarku ahadu arkanul wudu a ce mai alwala ya bar ɗaya daga cikin arkanul wudu ba ɗaya daga cikin rukunan alwala a ce ba ka samu kayi ba kuma da gangan to babu shakka alwala ba ta yi wa arkanu abinda suke zama a rukunan alwala ijimali na farko niyya akwai niyya wa muhallu alqalba duna talaffuz ita muhallin niyya ita ce zuciya ba furta ta aiki ba mun sha buga misali ba a nawaitu nawaitu dinan duk ba a yi malamai sun ce bid'a ne abin da ya inganta a zuciyarka kudure aikin da za ka yi a lokutan da za ka wa usul wajh abu na biyu akwai wanke fiska iya cikin arkanul wudu bayan niyya sai wanke fiska wal yadayi da wanke hannaye wa masu ra's da shafan kai wa usul rijlai da wanke kafafu wa tartibu bainahum alama zakarna da kuma jerantawa kan abin da aka ambata na farko niyya na biyu wanke fiska na uku wanke hannaye na hudu shafan kai na biyar wanke kafa kafa abin siriyali shi ma iya cikin abin da yake wajibi iya cikin abin da yake rukuni a fahimta wani ma ya sifu ma da yace iya daga cikin abin da zai sa damuwa da bacin rai anna ba'dun nisa yam ta'na al-husn ba'd al-fara'id al-madhkura wa'ansu daga cikin mata suna riƙi suna haruwa daga wanke ɗaya daga cikin irin farillan da aka mata kalwaji an gane ko kamar fiska nasran lima ya da'anahu min zina idan ta je aka mata make up ba sa yi ne an ce akwai make up daya wajen dubu hamsin ake yi ku tambayi amare musamman ya yan masu wani da shi wannan dan damfarar damfarar da za ya yi fiska sai a yi da dubu hamsin kuma idan an je an zuba ruwa zai wanki kuma idan ana bikinta ba mu tun wajen karfe goma ko karfe tara za a yi kuma ana so ta wuni da wannan adon a fiskarta ina zo ku sallar ba ina sallar la'asar ina sallar magrib suna yi in dai mace ce akan ado a ce ta yi ke wallawa nan bakwai wani abu za ta ƙi yin wannan salorin ta ce da daddare ta yi in ma mai imanin ce an bayyanta to ku kula da ƴaƴayenku kula da matayenku tunda har malam ya rubuta wannan a littafin sa wallahi na faruwa wallahi na faruwa in ta caɓa wannan adon a fiska to sai ta ƙi yin alwala domin in ta yi alwala adon zai zubi za ta wanke wannan adon ita kuma da ta wanke wannan adon ƙwara ta zauna da giyan sallah kuma tana musulma ɗayar musulma idan ta mutu a wannan yanayi to Allah ba zai taɓo zurinta Allah ba zai taɓo zurinta so daga malam ya ce kamar wanke fiska nazarar da ma ya ga ana gumin zina kamar irin abin da suka daddabara na aro idan sun wanke a rana zai fice to ba za yi kai musamman ma kula in biki ya yi biki har yayi ma ba za ba ko ba gaskiya ba ne in aka kace mai da biki wallahi sallan azhar da azhar ba sai wannan gaskiyar magana ke kaga biki zan biki arna ke a to duk bikin da ba za a yi sallah ba ya zama na arna kula shi yasa duk magidanci amana ce ya kula da ya ake biki a gidansa karka ta yan harkar mata ce ni na tafi na bar su a'a akwai amana da Allah ya rataya ma auyanka na kula da addinin su da mutunci duk abin da zai kawo matsala game da sallah ko a zo a ma kiɗa ko a cakuɗa maza da mata ga tsaya tsayin da ka hana wani abu inda baka hana ba wallahi sai Allah ya tambaye ka rayu an bai zalla da ku har iyayen ma har uwayen ma ku kula da sallar su musamman da da ake yin nan ake wannan kacaniyar wallahi in ka tara su kashi goma to kashi bakwai ba ta sallah wani lokacin duk wannan kaɗan-kaɗan da ci abinci a tarbi wannan a zuba wannan a sha wannan duk shine a gabansu wata ma sai can an ɗauki amarya an kai talata na ita ba da zallan azar da lazarwa ba wani uzuri take da shi ba ta da uzuri malamai suna cewa kisan kai da shan giya da luwaɗi wannan suna cikin manya-manyan zunubai da mutum ya ji tsoron ya je gaban Allah da su to an ce barin sallah kwaya ɗaya ba ta kai su laifi a gun Allah ba haka kawai ka iya kaza haka kawai ka iya la'asar wallahi tallahi kwara ka je gaban Allah ana kumar ka da kisan kai ko liwadi ko jirgiya abin jona kuma da mu da matan duk ɗaya tun da manzala ce sallu kamar aiki muri musalli inna salata kadat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah a gun mai imani wajibi ce mai lokaci wajibi ce mai lokaci kuma akwai gamayyar sahabai sun kai bakwai akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu huraira akwai mu'adhu bin jabal an fahimta da waɗansu waɗannan sahaban na rike wannan guda biyar din duka sun yi ittifaqi duk mutumin da iya zaune lokacin sallah ya shigo lafiyar sakanin aka kira sallah yana ji da kunnansa ba wata larura a shari'ance da ta same shi har aka yi alwala har aka jira liman har aka zo aka shiga sallah iya uzurinsa ko na kallo ko na biki ko na kamfen dole mu dinga sakawa da wani domin lokacin sa ne ko ana ta kaɗa kaɗe a yi sallah azan da nasar ba a yi ba har da shi ya shigo ciki a bayan da za ka yi dole faɗa ya shigo ciki an fahimta ko biki irin na mata haka kawai kana duba agogo har lokacin sallah ya shige fita baka yi ba ya shige fita baki ba to sun ce ko kai sallar daga bayan labarin ka ba wallahi duk sahabban da sun faɗi wannan magana abu huraira abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abdullahi bin umar da kuma abu bin jabal duk sun faɗi wannan magana ku duba littafin malam usaimin na sakoto salat ya ga wannan magana a cikin su ko kayi daga baya Allah ba zai karba ba me dalili inna salata kanat adalul mu'minina kitaban mawquta ita sallah a gumin imani wajibi ce mai lokaci akwai lokacin da Allah ya ce kai in ka ki daga gan Allah ba ya ce an bayyana wannan ku kula da matan ku da ƴaƴan ku yayin biki ku kula da yawa suna kin yin sallah da wani uzurin abin da Allah ba uzuri bane ba an bayyana wannan to malike cewa a bayan in wanke fiska domin kar adam su yi ba wa ra'as wasu ba sa iya shafan kai kuma shafan kai farilla ne li'anna ha takunu fi hal kai astariha dafa'a fiha agla ma inda hamil mal ko kan amai chaba chaben dukiya shi ma kan ana samu ka ko a masa wani adu adu a rarrata ya masa wani daham daham da sauransu to wannan zai hana a shafi kan gaba daya to wanda bai yana zama ina zai ina zai shafi kai iya dai kawo matsalolin da suke hana in ma an yi alwala da kiyewa in an yi damfara damfara akan ya hana a shafi kan gaba daya to shi ma wannan matsala ce take kawo alwala ba ta inganta ba wala adri kayfa yajuzu lahunna wudu ba'da tarkil farida sai ma dai tafi bai sani ba ma ta yaya za a ce sun bar wata gaba ta farilla alwala kuma a ce alwala su ta yi ta yaya zai yi wa arkanuhu da kuma rukunai cikin alwala wali na alamatin kalmar a an ala wudu ala to ka faɗa mata ba ta da alwala ita wannan matar kowa ta ce ita in dai wannan ɗayan biyu ta faru gare ta ba ta da alwala li an halam ta taufi arkanuhu domin bata cika rukunan alwala da Allah ta'ala yake ba an fahimta li kaulihi azza wa jalla domin Allah mai girma da buwa yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan sune farillan alwala kamar da qur'ani ya zo ya ku masu imani da madan abbas ya ce ya abdullah idza sami'ta ya ayyuhal ladina amanu faqma anna sam'ak ya kai bawon Allah duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka nutsa kai akwai doka ta ko ka yi ko ka bari ko ku yi ko ku bari inda ya yi wallazi na abu da to abin da zai biyu baya ko ɗayan biyu ne ko ana so ku yi abu kaza ko ba a so ku yi abu kaza idza kuntu idza kuntum ay idza aradtumul qiyam idan kun ga anan malamai suka suka kulla niyya ta shi an fahimta a jerin wannan abubuwan da aka lissafo babu niyya amma ana kaddara ta cewa iza arattumul qiyam yana iza qumtum domin iza din zarfu ne idan kun je lokacin da za ku yi alwala idan ka sa a zuciyarka za ka yi alwala kaga sanyawa a zuciyarka me faril abin niyya ta shigo to kaga niyya ta sau mahalli ana iza qumtum ila salat niyya ta shigo sai Allah ce fagsilu wujuhakum na biyu wanke fiskar ku fiska kuma mun faɗi da baki shi ne dago daga matsalar gashi na al'ada inda ba sauko gare ka ba daga nan inda gashi yake tsira ta biyo ta nan gefen ƙarƙashin kunne ta zafiyo ta haɓa kan haɓar ka nan ta zafiyo ta nan gefen kunnen ka nan to shi ne fiska amma ba iya ɗan tudun nan ba ne fiska goshi duka sai ya shigo wancin a tsira daga inda gashi yake tsira har zuwa ƙarƙashin haɓa nan kunne zuwa nan nan ne demarcation na fiska arzoto faɗinta da tsayinta amma shi ma wannan da yawa muna samun kuskure ko an su kawai iya ɗan tudun nan suke wankiya kawai ba ruwansu da goshi ballantana nan ƙasan leɗe ba ruwansu da shi har ni iya cikin gabar da ka wanke nan da hannunka sai ka sa ruwa ka wanke nan ba iya nan kawai za ka yi ka tashi ba an bayyana aikin baba na wasa bane sai an jada mara an gyara saboda ka alwujuh ita ce wannan fagasulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku tun daga nan karshen dan yatsa sai an zo har nan gwiwan hannu ta shigo cikin wankin alwala a wankin farilla ana fahimta ranan mun buga misali mun ce wankin farko da ake yi na sunna ne wanda za a wanke hannu kafin a zuba ruwa a baki wannan wankin baya wadatarwa idan ka zo wanki na biyu ya ka fara daga nan a'a wanki na biyu shine wajibi domin shine farilla idan ka zo wankin hannu karo na biyu to tun daga ƙarshen ɗan yatsan ka wannan tun daga ɗan yatsu za ka fara zuba ruwa ka wanke su yaro har nan shi ne wamsahu a bir'usukum a wannan kai fagisilu wujuwakum wa aidiyakum wa aidiyakum ila al-marafiq Allah ce hannayenku tun daga nan har nan su ya shigo sannan kuma Allah ce wamsahu bir'usukum sannan ku shafi kanku shafa ko manzon Allah ya ce tun daga nan matsalar gashi zaka kifa hannayenka guda biyu ka tafi da su sai ka je har ƙeyarka sannan ka dawo da su shi ma ba irin shafar wa'ansu ba sai a ɗan sa ruwa ka sai a ɗan zizara kamar cirar zakara haka wansu ke ba ta yi ba ba ta yi ba an fahimta dole sai ka yi shafa da manzan Allah ya kuma kunga haka ka kiƙa hannunka da ruwa ka ɗora hannayenka wannan manyan anan an fahimta ka zo tun daga nan inda gashin ka fara fita ka tafi da hannayen duka biyu sai sun je har ƙeya sannan kuma ka dawo da su inda ka fara wannan shine shafar kai amma ba ɗan ka sa ruwa ka zizara anan ba ba haka yake an fahimci wannan da kyau to shine wa musahu bi ru'usikum Allah ya ce wa arjulakum sannan ku wanke kafafuwanku ila alka'bayn zuwa ga idan sawu shi ma idan sawu sai ya yi cikin wanki sai ya shigo cikin wanki fahimtu wannan aya tana cikin suratul nisa wala salata li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama babu sallah ga wanda manzon Allah ya ce ya faɗa game da shi la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadasa ta tawadda Allah ba shi karban sallar ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi alwala alwala kuma irin wannan ba ba irin wanda kake aladance ba sai kai alwala a shari'anci yasa ya ƴan uwa kun ga matsalar tsarki da matsalar alwala wallahi ba abun wasa bane in har ka san kana samun matsala ba abun kunya bane ka je ka koya in ka yi wasa za ka je gaban Allah ka sha mamaki domin shi Allah ba za ka je gabansa ka yi uzuri da jahilci ya da gaba ya aiko annabawa ya gadar mana da alkur'ani ga hina a cikinmu manzan Allah ya yi hadisai an samu malamai tun daga sahabai tabi'ai har ila yau na haza akwai malaman da suka san addini suke koyar da addini zama da jahilci ba uzuri bane wannan shine abin da malam mai akadar yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce me tashihu imanihi summa me summa ma'rifatu ma yuslibi fardu ayn iya cikin fardu ayn tsarki fardu ayn alwala fardu ayn ne sai ka je ka iya sai ka koya in baka iya ba to kai ka ji wa kanka ba a girman kai game da sha'anin addini wannan duk matakan da muke faɗa shari'a ce ce su za a bi haka manzan Allah ya karanta haka yi koyar haka sabai suka yi ba ka da wata mashiga har in ba irin wani ɗin kai ba ya ce ku yi sallah irin tawa ku yi alwala irin tawa ku yi aikin hajji irin nawa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nukuda ta goma sha uku yake cewa istihbab qira'atu suratul qadr salasan ba'da lutu wa'ansu sun ce musahabbi ne ana so mutum bayan ya kammala alwala ya karanta inna anzalnahu zo uku an gane ko yan fara lafiya istihbab qira'atu suratul qadr salasan ba'da lutu wa'ansu sun ce haka ne maliki ta zakara a ba'adul fuqaha wa'ansu daga cikin malamin fiqh sun ce annahu yandibu ya zama mandubi kamar sunna kenan qira'atu suratul qadri salatun ba'dul wudu karanta suratul qadri sau uku bayan mutun ya kammala alwala lima rawa an anas radiyallahu anhu domin akwai hadisi daga anas Allah kare da da shi fima ya rafa'ahu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisin kuma ya daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a athur wudu'ihi duk wanda ya karanta bayan kammala alwalai shi inna anzalnahu fi lailatul qadr an fahimta ya karanta wannan sura wahida kana minas siddiqi idan ya karanta ka sau daya bayan ya kammala alala iya cikin siddiqai kamar irin sai na abubakar kenan irin suna na maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam su ne siddiqai kamar yadda qur'ani ya tabbatar wa ummuhu siddiqa kana yakulani da'am fahimtum wa man qara'aha marratayn wanda ya karanta suratul qadri sau biyu bayan ya kammala alwala kutiba fi fi diwani shuhada za a rubuta shi a littafin shahidai kamar wanda suka je uhudu suka je badar suka je hunayi aka kashe su kuma yaƙi na gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai kaga wannan fallar ai ta kai falala wannan inda da gaske ne amma nace inda da gaske ne wallar ta kai falala yasa ku yi hankali da hadisan falala akwai rubabbun hadisai a cikin su da yawa an fahimta kamar nake ganin wani abu amma gidi mai kula da harkokin media inda iya dan kula da abin da malami suke cewa zai ga wani malami yake cewa salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim idan ka yi shi za a baka lada na kamar yaki tare da manzon Allah sau 400 to ba ma wannan bane abin mamaki an fahimta idan an baka wannan ladan sau 400 da wasu abubuwa ma da ya faɗa bayan wani yaƙi fa da manzan Allah tun da manzan Allah gaba ɗaya yaƙin da ya ma guda 27 su ne gazuwa amma duk sauran turawa yi bari amma yaƙin da ya shiga aka yi da shi sun kai guda 27 a bayyanta yake cewa kuma idan ka karanta salatul fati to wannan 400 sai an linka sau 6000 wallahi wannan da idona na gani a wannan wayar na gani kuma malami ne wai karatu yake idan yau ya shako shi dangane da gaske idan ya karanta salatul fati idan an baiwa wanda ya karanta salatin annabi ladan yaki da mazan Allah 400 to shi kuma wanda ya salatul fati sai an linka 400 na sau 6000 amma ba da ƙarya ce wannan fa hankali ba zai ɗau wannan ba fa ɗaya da yawa to ka zo hankali kan ba zai da ba da gaske ke wallahi malam wai haka ne kawai haka ne haka da an samu mutanen da ba sa karatu wanda yan farala ne kaga an dora su akan gada zare kenan an dora su kuma su irin waɗannan mutanen sun ce akwai wani wurdi da za a baka har in baka zunubi ma to ya fi karfin ka wannan wurdin ba za ka yi ba domin zai dawo yana cinye ma ladan wallahi nake faɗa muku ba abubuwa san bane iya na rubuta da dalilinsu dole in kana yin sa sai kana dan taba haram ka dan danne wannan ka dan ci zalin wannan to shine zai yi balance amma an duka zauna ba zunubi to wannan wurin ya bugar banka to dan Allah ka faɗa ka faɗa mutumin yau wannan kuma ka ce addini ne dama dama kura ya lafiyar kura ba da dawo ka ce dama mutanen da idan su yawa bude sai sun ci haram din sai sun yi haram to mutumin da kace masa ga wurdi amma sai kai haram to ya kake ganin zai kuma abin takaici wai a sunan addini ake koyar da wani kuma abin takaicin su waɗanda suka san gaskiya ne sun ƙi su fito su ce ƙarya ne manyan malaman wallahi su sama gaskiya ba ne amma sun ƙi su fito su yi bayani kaga laraba suna ce a sukutu ridan kaga duk wanda ya zo ke da awa suna ya faɗi wannan wala za mu ce ba daidai ba ne ba za mu ce ƙarya ne ba daidai ba ne to su abin da ake bukata ga manyan shekunan da suka san gaskiya su fito sai ba daidai bane shikenan sun wanke kansu ba da yawo ba da ruwan ba mu san wannan magana ba ƙarya ce shikenan sun fita amma shurun su kuma ɗaliban su ne kuma yaran su ne to akwai yiwuwar da yawon su kenan a cikin magana an fahimci wannan magana to wannan shine ku yi hankali da hadisan farla akwai matsaloli cikin su to an ce wanda ya karanta inna anzalallahu sau biyu za a rubuta shi a littafin shahidai wa man qara'aha salasan wanda ya karanta inna an zallahu sau uku bayan ya kammala alwala ya ashiruhu Allahu mahashar al'ambiya Allah zai tashe shi a matasar annabawa a gunda ake tada annabawa kiyama a nazi zaune to ta gwada hika dina sallama ka dina azumi Allah ku ka dinga karanta ta sau uku bayan gayi alwala shi kenan to za ta shika da annabawa ta me za ka yi da zai malike cewa kala as-sakawi imam sakawai ke cewa hadisu qira'atu inna anzalahu hadisin da aka ce ka karanta inna anzalnahu bayan ka kammala alwala shine aqbal wudu karshen alwala ce la asal lahu hadisi ne da bai da asali ƙarya ce an bayyana ko da zaka ci karo da gito ga abinda malamai suka ce hadisul la asal lahu bai da asali kar ma ka yadda hadisi ne ba hadisi bane to ina ganin zamu zo inda muka samu sai insha Allah abinda muka faɗa daidai ya zo daidai daga bakin mu nan daga Allah ne abinda kuma kai kuskure wannan daga gare mu ne Allah ta'ala ya rima Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wannan kusakurai da mala yake karantar da mu a cikin littafin nan Allah ya ba mu ikon gyarawa duk abin da muka bi kuskure ne muna aikatawa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka cikan mu Allah ka cikan mahaifanmu Allah ka cikan mu Allah ka cikan mahaifanmu Allah ta'ala ka sa da mu da su aljanna ce makumaru Allah ka sa da mu da su aljanna ce makumaru Allah ka sa da mu da su aljanna ce makumaru Allah mana roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madaidaici Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka haɗa mu da alkhairi Allah ka tsare mu daga shari Allah din mai nufin mu da shari Allah kama da katan karfi da shi dukkan mai neman mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah mana roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmai Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali Allah ya ƙara mana arziki da nutsuwa da zaman lafiya wannan tsadan rayuwa da ake fama da ita a wannan yanayi Allah ka mana maganinta Allah ka mana ƙarshenta Allah ka dade mu cikin hayyacin mu ya rabbal alamin Allah ka dade mu cikin hayyacin mu ya rabbal alamin Allah ka dade mu cikin hayyacin mu ya rabbal alamin wanda suke kakana kai a rayuwarsu a matsayin su na musulmai Allah ka ba su mafita a rayuwarsu Allah duk abin da ya tare su harkar abinci ko lafiyar iyalinsu ko muhalli Allah kai ne mai buɗa Allah ka buɗa musu Allah ka buɗa mana gaba ɗaya rabbal alamin abin da ke gaban wannan ƙasa na harkar siyasa da zaɓe Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi Allah ka sa a yi lafiya akan mara lafiya Allah duk abin da zai ma alkhairi ga addinin mu ga rayuwar mu da mutuncin mu da al'adar mu Allah ka zaɓa mana shi Allah ka kaddara son mu yayi daidai da son ka Allah ka kaddara abin da muke kauna yayi daidai da kaddarar ka ya rabbal alamin Allah ta'ala ka tafiye mu ga zamana ka samu lafiya mu lafiya gama lafiya dukkan masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yawa addini mazagon ƙasa a duk inda suke Allah ka mana maganin su duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidansa lafiya ladan da ake samu samu irin wannan gurabe Allah ka sadar ba mu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da shari shedan Allah ka raba mu da shari shedan Allah muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya akwai wani dan uwa da ma'abocin zuwa gun wannan darasi ne to ya hada da ciwon kafa kusan shekara da shekaru ko wata da watanni dan ya ce tun lokacin marigayi alkasim mai nama da suke zuwa da shi to dab da rasuwarsa sai hada da ciwon kafa to bai zo ba sai yau Allah ta'ala ya kawo shi gun karatu to shi ne ke cewa sashi a don Allah ya ƙara masa lafiya mutum da har ya tuna mana da ɗaya daga cikin masoyanmu mai zuwa wannan karatu alhaji alƙasam Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya mai rahama aikai alkhairansa Allah ka bishi da su kusakuransa kuma Allah ka yafe masa da dukkan sauran musulman mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi